أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جرت عادة العلماء العاملين من المؤلفين والمصنفين أن يشيروا إلى أن يشيروا بأول تعاليفهم وتصانيفهم إلى الترجيح فيها والحظ عليها قياما بحق الانتهاء المطلوب في الدين أشار الناظم رحمه الله تعالى إلى محض ذلك فيما جعله كالتوبعة لما قصده من وضع الترجمة المنظومة والتسمية yake kamar da ya gudana a cikin al'ada ta masu yin littattafai a littattafai da suke yi al'ada ta gudana suna yin nuni zuwa ga kwadaitarwa bisa ga tsayawa bisa ga abin da yake shi ne nasiha a cikin addini kuma nan sai ya nuni zuwa ga wannan dan abin ya zama kamar shimfiɗa ne ga abin da ya dafa na aje wannan manzumiya ta ce muridul muridi wa qala rahimahullahu ta'ala sai Allah ya ji kansa yace lamma salaktu maslakat tahqiqi fi wa afradtu bi tariqi sammaytuhu bi minnatil muridi آخذ ورد ورد شيخنا السبيل يجل لما بلغت سد نشغا مسلك التحقيق هنيا تسكن كان شيوا فيه اشكو مغنا akan wannan wurdi wa asrartu na hakka kaduda tariki duhun hanya sammaituhu sai na ambaci wannan waƙatawa bimuniyatil muridi burin muridi akhir wurdi shaykhina sabili muridin wanda ya karfi wurdin shehun mutum shehun tani asadidi wurdin wanda yake mai dacewa mai katar kawa yace a ta biya zai jumlati bi lamma mala yazo da lamma salatu isharatun dan nuni ila annahu qasada muwafaqati muwafaqatal ism al musamma wato yana yana nufin wannan kashi yayi daidai dace da abin da aka ambata والضمير الضمير الذي فيه فيه ليش مطلق التحقيق فيه وان الضمير نفسه فيه راجع للنجم المذكور وتونا مغنى كان واقل مطلق التحقيق فيه ناشي حنير فتن كان جوا فيه أتكون واقل وتبا تكن طريقة با فيه الضمير يقوم واقل والإسراج أبنى تكون إسراج الإصباح وتو وتو حقيق والدجاء abin da ake ce duja yake ma'rufin abin da yake sananne wato yana fakkin kalmomin waqa duhu shine ake ce ma duja wa tariqu abin da yake nufi da tariqu kuma yake duja tariqi to abin da yake nufi da tariqu anan هذه الطريقة الثانية يتشون عنها مدوكك يا من هذه الموضوع فيها هذا النظم وذاك سواء واقع صبر إيسان والمريد هنا والمراد والمريد المراد به مريد yake kuma bimuniyatil muridi to muridi din abin da yake nufi da muridi anan الداخل في هذه الطريقة على طريق الإرادة وان يشبه وان الطريقة تام تهني النبي أكرم الله يعني فيش يشبه فشي وان مريد نيت نبي ولذلك بينه بقول آخر ورد شيئنا سوداك يبين مقسمنا مريد يجي نبي با سيستفر تهيئة وان يجي رقو دورد شيهم ba shi ne muridin da yake nufi ila akhir bayt ila akhir wa sadid yake sadid kuma na'atul lil wurdi wurdin as-sadid wanda yake da tacce katattace sifa ce ta wurdi din wa wasafahu ya sifanta wurdi bima bihi da wannan sadada din lima jama'a saboda abin da wurdin ya taro min ma'anin sadadi na daga ma'anoni na kasartawa allati hiya al-qasd shine nufi wa sawabu da dacewa wa sidqu da gaskiya wal adlu da adalci wal istiqamatu da istiqama yaqulu to ga abinda malamin sharhi wa'annan baitoci inda malamin zai sharhi kashi yaqulu malamin yana fada cikin wannan baitoci lamma salaktu fi hadha an-nazmi maslaka at-tahqiqi li masailihi wal ittiqal laha riwayatan wa dirayatan ita saddana hadu a cikin wannan waka na hadu na shiga hanyar sakankancewa ga mas'alolin wurdi da kiyaye shi a riwaya da diraya ma'a tahriri li usulihi tare zan rairayo asalin wurdi wada la'ilihi da dalilan da yasa ake wurdi wa asrartu fihi na haskaka a cikin sa bil idahi da bayani na haskaka ma kana min masail tariq musliman abinda yake mai duhu ne a gaban murje ba ku gane shi ba zan haskaka wa bayyantu wada al haqqi fi ma kana min ba'd al ibarat mubhama yace kuma zan bayyana abin da yake boyayye ne a wasu daga cikin fassarori na na wurdi wanda ba a sani ba duk zan bayyana aw muhiman ko kuma wanda yake kawo wani wahani ga mai wurdin to duk zan bayyana wannan abu a ciki sammaituhu sai na ambaci wannan waka wa tarjamtuhu ne fassara ta da muniyatil murid bi muniyatil murid burin muridi akhidha hadha al-wird al-muhammadi as-sadid muridin ba kowanne ba a'a wanda ya karɓi wurdin wannan wa na wurin muhammadi wanda yake sadidi mai lafiya وفي قوله ان كما ليس لما سلكت البيت هذا قرشن بيتي من المدي yana daga yabo da yayi linazihi alfa'ik ga wannan waka ta sauka take shi mafificiya ma la ya hafa abin da bai boyi ba bi badi ar-ra'i ab ar-ra'i bayanani ala al-arid az-za'ik ga dukkan wanda yake mai hankali wanda ya dandano wani abu wani ma talagawo fi min tahqiqi saboda kuma abin da mala ya hadu a cikin sa daga sakankancewa wa awdahu ya bayyana shi min ma'ani tariq daga ma'anonin tariqa a ciki wa baqal ism musammahu ba ma ba ba ba kokonto ba makawa wannan suna da yasa wannan littafi ya dace da abin da aka samu sa wa balaga sahamul qasd minhu marmahu wato kibiyar ta kai inda aka nufa da aka harba ta wato bayaninsa da yake akan wurdi lalle ya kai ya kai manufa ya kai matuƙa wa fi ma zakaru aidan da kuma abin da ya ambata min sulukihi a wannan shigar da yake nazmihi maslakar ta haƙiƙi ya shiga hanyar ta sakantancewa ila akhiri har zuwa ƙarshe isharatu yake to wannan magana akwai nuni ila mujibi nazmihi da hadhihi al-manzuma abin da ya sa shi wannan waka al-mubaraka mai albarka dan ta haƙiƙa al-masail don tabbatar da matsaloli wata harira ma laha min al'umur da reraye abin da take da shi daga al'amurra wadda la'il da dalilai ma'adudun inda ulama'i yana daga abin kirga a wurin malamai fil fawa'idi a cikin fa'idodi allati la yadkhulu ta'alihum fil ilmi wanda ba za a samu wani littafi da aka yi a cikin ilimi ba allazi yuntafa'u bihi wanda za a yi amfani da shi ba'da al-mauti ko da bayan an mutu illa bi ihtimalihi ala ba'dha sai littafi ya taro irin waɗannan abubuwa ثم قال رحمه الله تعالى صلى الله عليه وسلم من مثل المريد يتي لولا مخافتي من التطويل لجئت للمذكور بالدليل لكنني أرجو من المهيمن تفحيل شر لنظام حسن فإن ذا تقر بالتصديق لما ذكرت لك بالتحقيق ما لا يتبادل إن أجل صورا wato kada tsawaita magana ba a cikin wato wa'annan baitoci na munajar muridi da ji'itu bil mazkur bil dalil da da abin da na faɗa a cikin munajar muridi shi na kafa mai dalili to na ce zan yi haka lissin ban zai tsawo lakinnani arju min al muhaimin ta amma ina kauna daga Allah mai kula da aikin bayi tafhila sharhin Allah ya sauke min yi wani sharhi linizamin hasan da tsari wanda yake mai kyau su sake yin wani sharri wanda zan tsawaita magana ɗan a ciki wato nan kaga a waka ya yi kawai to waka ba komai za a iya faɗa a cikinta ba saboda haka yake shi da kansa ne munatul muridi ke fatan Allah ya ba shi wata dama da zai yi wa munatul muridi sharhin da ya fi da zai ƙara da zai yi bayani a cikin zai فإن ذا إذن الله يهوري الله يتأكي ومن شريف تقر بالتصديق ذاك يقول شيء تقصير أبن نفقا لما ذكرت لك قد أبن نبيها مكا بك حقيقي ذاك فتن كان شيء ذا مكا بياني شكاكي أما أواقع كون ذا أم تفني حق حقا المخافة لولا مخافة أبن لك مخافة الخوف الصروف والتطويل أبن لك من الحوية المراد به هنا بسط المسائل أو يتعوى لجنبي a shimfiɗa matsaloli wa jalbu ma ya ta'allaku biha da kawo abin da ya rataye da matsaloli min shawahid da daga shaidu a qur'ani ko hadisi ko ijma'u ulama wal mustanadat da inda aka samu dalilin abu wal dalail da dalilai shine ake ake nufi da taqwil lam itmabu ba wai yawaita yawaita magana ba allazi huwa al-khuruj an hadd al-i'tidal wanda zai sa a fita daga haddin abin da ake magana saboda haka ka ayi magana kowace magana idan kana idan kana yin magana akwai abin da ake cewa tasalkul abin da ake cewa tasalkul idan kana cikin bayani kana cikin bayani karka yadda ka fita daga cikin wannan mawdu'in baka gama baka kawo wani kaga abin manufar ka ba za ta shiga ba in kana in ka aika salkul kenan idan kana bayani kan abu kana bayani kai tai kai tai kai tai ba tare da wani abu ya shagaltar da kai ga kafin din da kake so natijar da kake so ka faɗa ba to shi ake cewa tasalsul ko a ba ko a wa'azi ko a littafi ana son tasalsul tasalsul abu ya zama yana bin juna labarin na bin juna ba wani abu da zai ya ratsar da shi in ka kawo wani abu wanda ya ratsar da labarin to manufan labarin naka ba zai cika ba saboda haka ake son tasalsul a cikin wani ba a son takwil in an yi tsawaitawa ya abu sai a fita daga daga haddin abin da ake magana sai ya zama ba tasalsul wal mankur al muradu wal mankur abinda abin ambato da yace lajitu laka ko da ce lajitu lil mazkuri to mazkur din nan al muradu bihi abin da yake al masail al mazkura fi hadha an nam wato matsalolin da aka ambata a wannan waka din awali ila akhiri daga farko har karshe wa dalilu abin da yake da dalili anan huna al alqan akawo nakali wato wato hadi nakali qur'ani ko hadisi التي تشهد به التي تشهد به wanda za a kafa shaida ga abin da ka faɗa lissi hadi ka kawo hadisi ko qur'ani dan ka tabbatar da ingancin abu wasu ruhi ko ka ko ka tabbatar tabbatar da qur'ani ko hadisi shari'atan wa tariqatan in ka kawo abu ka kawo wani nakali wani nasi na hadisi ko na alqur'ani ko na ijma'ul malamai dan tabbatar da shi war raja'u abin da ake cewa raja'i kuma sirrul khawfi wato abin da nake kauna abin da nake cewa kauna shi shi tsoro wa huwa min mislin nazim idan kamar irin su malamin nasul muridi suka faɗi irin wannan magana nizin natu zato ne da an la yuhayyaba li shirki niyyati yana zaton kar Allah ya tabar da shi ga kyakkyawan niyyar da yi wa uluhi mati da dawurin himmarsa wal muhaiminu min al asma'il husna yana daga cikin sunayen Allah قالوا ما لم يسنت معناه وقبل أجل المهم الشاهد ميغني الذي لا يجيب عنه شيء وان أبا يقوي أبا يقوي وغرج شنو معنى المهم وقال خليل وأبو أبيدة قال خليل لأبو أبيدة كتب هيمنة يهيمن فهو مهيمن معناه إذا كان رقيبا على شيء هذا من كل أكان أبو هذا أصله عندهما وهو إنما لم يقل هذه أصلا سونا مهيمن كنا وقيل في غير ذلك وغير ذلك وما لكم من فتوى معنى كمحل الغرام وقال ابن العنباري ونمال يقول ابن العنباري شو مش المهيمن abin da yake nufi da muhaimin alqa'im ala khalqihi bi rizqi wanda yake tsaye akan halitta da yayi musu da ba su arziki wa anshada har ya kawo wato waka wanda yake kafa shaida akan wannan ma'ana da ya faɗa inda yake ce ala inna khayran nasi ba'da nabiyhi مهيمنه التالي في العرف والنكر yace alama saurawa inna khairan nasi hakika fiyayyen mutane wanda yake shine mafifici a cikin mutane duka ba'da nabihi bayan annabi muhaiminuhu wato mai kula da mai kula da tsayawa da haƙƙin bayi attali wanda yake bin annabi fil urfi wal nukri a halin daɗi da halin rashin daɗi ba wanda ya fi bayan annabi ba wanda ya fi mutane kamar mai kula da haƙƙin mutane kaga muhalmin hudu a nan alƙa'imu kenan ala halƙi go alƙa'imu ala halƙi yana nan muhalmin hu yana nufin ma'anar ta ibn al-ambari alƙa'imu ala halƙi قال إن معناه أبن محمد سنين كان يجي أورث قال الأنباري القائم على الناس بعده والذي آية akan akan matsayin annan bayan annan shi ne muhammadu unzu ita ka duba ka duba ka duba mafati al-ghaibi to kusudan wani zabi inda qawli ta'ala inda Allah ya al-muhaymin al-mu'min al-muhaymin wa inda qawli subhanahu wa ta'ala ka duba kuma inda Allah ya ce muhaiminan alayhi وفي بعض شروع أسماء الله الحسنى يا ذوكم أتشين وتشريك أتوسنا عن الله معناه الرقيب والحفيظ على كل شيء بعلمه وحكمه وقدرته كما أنا مهيمن والله والديك في كلها da kiyayewa ga kowane abu da iliminsa da hukuncinsa da ikonsa yana daga cikin ma'anar sunan qala yadda wa haddul abdi minhu rabban bawa daga wannan suna na mu'azzin al-izan sanarwa sanuwa li hukumihi ga hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala wal muraqabatu da kiyayewa da ga Allah fi jami'in harakat wa sakanat zahiran wa batinan mutum ya kiyaye Allah madaukakin sarki a motsinsa da shirunsa da zahirinsa da batininsa التفصيل والتفصيل يجيكما بإهادته تحققا منه جنسة كنت على قريب بإهادته به علما شوى الله كيوى يرشي الثاني وقدرة لإيكو وحكما لهكم انتهى يا كسن شوى الله نازلنك أبوينك دبيننك كذلك yana da ikonsa da hukuncinsa yana tare da kai wata filu a taifir sauƙaƙe wa sahalallahu al'amura ayyar sarahu in aka ce Allah ya sauƙaƙe lamari ma'ana Allah ya sauƙaƙe wa sharhu abin da yake kai sharhi Allah ya za a sa mai wani sharhi yace a sharhu ma'rufun abin da yake sananne wal nizamu abin da yake sananne nizamu an-nazm al-mazkur ita ce wannan waka da muka ambata wa hasanin da yake nizamin hasanin al-murad bihi wani abin da yake nufi da shi anan مفيد جدا وتنقاري من الجو والإشارة بذا نوني كما دليل ذا فإن ذا ذا إنن من قوله فإن ذا إلى تفصيل الله تعالى في وضع الشرح هنا نفق الله يسوي كيما يسامو يوم شرحنا كما يتمريد وتقر كما دليل من الإقرار هنا لقفور الشيء وهو الإقرار شيء سن والإذعان دسن والتصديق لقفقتها من صدقت فلانا كما أتكا ذلك توانا أقر فلانا أي صدقت فلانا أو القول ليس ذاتي لسرقي وكما آه مغانا وإذما أن دنغنا دغسيا وما ما كما ليس من قوله لما ذكرت ما إنه أي لما ذكرت لك abin da na aja maka ila akhiri zuwa ƙarshe waqi'atun ala jami'il mazkuri bin nazmi wato tana tsaye ne matsayin duk abin da aka ambata a wannan waka lima ga abin da na gaya maka ya kulu ma laina da lulu an ni khiftu ba dan naji tsoro wa khashid naji tsoro an ya an ya biya bil basdu dogon bayani zai kai ni wata qarrir da tabbatarwa zai kai ni ila lima ashabtu ilai zuwa ga abin da ne nuni gare ni sun bai ta yana cikin wannan baitoci guda biyu kalba kabla haza kafin wannan min tahqiqi da daga sakankan cewa wa ida da bayani wa taharib da rairewa ba dan zai kai ne ila taqwili zuwa ga kawaita ba allazi la tahammalu al maqam wanda wannan matsayi ba zai kai dauka ba wala tafihu da'iratul nizari da'irat to tsari ba zai wadatar ba malai ce wallahi ba dan ne ya kawaita la ataitu da na zo li jami'i ma zakartu da duk abin da kaji na faɗa zan zo وحققت دعب الذي ثبت الجنان ذو من المسائل لدى مسألة لي وبينته نبين ناجي دعسينا ذو بدلائل تدليل القاطعة وانسينك هجة والبراهين القاطعة هجوجي والتي ما تهبكي ما توقك أي النصوص الذي تشاد له وتسينا ذو للنصوص الذي تشاد أكام أبن نفتا والأنقال دكتنا ذو للنقل آية قو حديثي ko ijma'i allati tasfaru an wujuhi ma'akhidhi wa masnadatihi shari'atan wa haqiqatan wanda zai bayyana zai bayyana fuskokin inda na shiro da inda na jingina a shari'a da haqiqa wata biyun aslihi in bayyana inda asalin abin yake lakin lamma kana ta'arudu li zikr li zikr tilka nusus amma sai dai sai dai in muka ce sai mun bujiro da ambaton wa'ancan nasosi da muka faɗa wasu tafiya ma ta yamin sirrin mafitar da sirrin da ke ciki almasuni abin kiyayewa mahallahu a in wurin da yake mahallahu a shuruhu lal musu sai wato a wurin sharhi ba a wurin madani ba sai a wurin sharhi za a iya bayyana inda aka turo da mustanadat da sauransu fa inna ne yake da haƙiƙa ne arju ina ƙauna wa amalu ina burin min fadlil karim daga farin Allah mai girma Allah zai lafi hayyabu ilai da amalu wanda burka ba sa tabewa zuwa in aka dangana su zuwa ga ubangiji almuhaimin mai kula da aikin bayi alkafilu li ibadihi mai lamun kyau bayansa bi jazilin nawal da baiwa mai yawa an yi fa'ila na kauna Allah ya sauke mun bi manni da barwarsa baiwarsa alayya gare ni fi sharhin li hadha nizami ga sharhin wannan waka hasanin mai kyau mufidin mafa'il da mustamilin wanda ya tattaro ala jami'i wujuhi al-kamal wa tamal wa tamam bisa ga fuskar cika da kamala fa bi sabab tasir billahi ta'ala lima zikra saboda sauka saukake wanda Allah dalilin saukakewa da za a samu daga ubangiji lima zakartu ga abin da na ambata wa tas'alu ayyuha al-mushakkiku kai mutashakkiku kai ne ko kwanto zaka san awla min turu ko kuma kai ne inkari in Allah ya sauke mun ne sharhi zaka san mu'tarafan mutarifan wa musaddaka zaka zaka samu wato sani da kuma gazgatawa wani ko saboda dalilin sauƙaƙewa da Allah zai mun ga abin da na ambata ne munkiri ko mai kwanto zai zama mutarifa ya zama masani wa musaddaka musaddika zai zama mai gazgatawa ai tasdiqun li jami'i ma zakartu zai gaskata duk abin da na ambata laka fi hadha an-nazm aw an waqa ala tahqiq bi kafaran da ta wa yahtamilu annahu yana yiwa kun malam shari jimala ya ya yuni talaba min Allah ya ne malam Allah tafsira wada shari ala yadi Allah ya sawaka shi wa munadil murid shari da hannunsa la ala yadi gari ba wai wani ne ba shi ne yiwa abin da malam shari ne kana ko wal azabu ita wannan ita ce magana mai dacewa as-sadiq bi hali wanda take gazgatacciya da halinsa alhamisa alkhair wanda yake kwaɗayi duka da aikin alkhairi wa ya hata mini kuma yana yiwa an ya kuna kalama zalika ya nemi Allah ya sa aiwa munadar min sharham mufawwidan bihi ila maulahu wa ya mi kalamar zuwa ga Allah Allah ya sa aiwa munadar min sharri fala alayhi an yahsul ala yadi wannan kuma ba dai ba lalle ne abun sharri ne samu a hannunsa ba aw bi yadi man adahu ko kuma abin ya fita ta hannun wani da shi da ya nemi Allah ya ba da lokacin da za a yi wa mutum da zai shari ko shi ya yi ko wani ne wa huwa al-aqrab wannan shine mafi kusanci duk da hakiki manzilin ikhlas saboda tabbatar da matsayin tsarin ikhlas lima fi min tafwiri dan abin da ke ne daga mi kalamar zuwa ga Allah wa talabi da khairati min Allah ta'ala da neman zabi daga Allah kama huwa sha'anul ubayd al-khawwat al-khawwat kamar da yake sha'anin bayin Allah kenan al-abid bayan Allah al-Khawwaz wanda ke shi badadu su da ma komai Allah ke yi ga lamarin wa yu'ayyu da hadha al-ihtimal wa yana karfafa wannan zate wannan ihtimali bal rubbama afada annahu al-muta'ayyin isyanahu tatammi wa ma kuma afa'idan su da cewa a'a shine wanda yake so ya zama ya zo da sharhi da rahimahullahi ta'ala fi talabihi a neman da ya bil ism al-muhaymin da ya amfani da sunan Allah al-muhaimin wajen Allah ya ba ya ba da dama a yi shirya idza tahaqququ dan abin da yake sun kan ta ji ma'anahu allazi wa ihadatu ta'ala abin da yake ma'anar muhaimin wato kewaye wa Allah da abin da abawa ilman wa qudratan wa hukman da a ilmi da iko da hukunci so wato ta kasance cewa dinnan ga wannan shine mujibul lil abdi khuruja wa an jami'i sifatu nafsihi shine kai wajen ta bawa ya fita da dukkan wasu babban kansa khurujan jazma wato fita wata take ta yankewa wa misal zalika ta saboda haka ne yansa ne an jami'i ta bibirati mutum zai zai fita daga dukkan wasu da barce da barkarsa fi kulli jalilin wa haqirin a dukkan wani abu babba da karami wa yaktafi bi ta'bir wal ikhtiyari ya isu kuma da tadbiri da ikhtiyari liman huwa ala kulli shay'in qadir ga wanda yake da bisa iko bisa komai ya bar komai ba ya da iko ba ya da wani dabayo kawai ya yi kalmar da Allah Allah ya bada yadda za a shiri wai la hada zuwa ga wannan ne fa hada al-abd al-haqiq wannan bawa wulakantacce ya fa'alu yana roƙon Allah bi lisanin tabarru'i da kar da harshe na kankantar da kai wal isra da buqada min fadl mawla al-ali al-kabir daga farala Allah madaukaki ne girma an yi ahalan taqiyida Allah ya sa wannan wato littafi bi da'watul nazimi addu'ar da mai munadar muridi ya rumu Allah ta'ala wa yujima bihi naba'a ina addu'a Allah ya dawamar da amfani mai yawa ga shi littafin inna subhanahu wa ta'ala bil ijabati jabir Allah ya tantanta ya amsa wannan addu'a da aka yi amin tambihu ne ke fadakarwa al khitab ne ke magana bi misri qaulin nazim rahimahullah ta'ala a irin maganar malam Allah ya ji kansa da yace laula makhafati ila akhirih min at-taqwir kenan da yace kai ba dan ina jin tsoron in a tsawaita magana ba yace hasun wannan an magana ke kwantacciya ce da darajar fasihi da darajar malami lal faqih amma ba wanda yake faqiri ba wato sufi kenan al-muwaffiq wanda Allah ya muwafaqa قال الشيخ أبو الفيل سيدي ذروق رضي الله عنه شيخ أبو الفيل سيدي ذروق الله يدلش يتي الموفق وان الله يوم موافقة من يقبل الحق بلا دليل وان الله يوم موافقة shi ne wanda yake karɓar gaskiya ba sai an gaya mai dalili ba in dai gaskiya ce ta zo ba ya buƙatar dalili kawai zai karɓe ta to shi ake cewa muwaffiq wala yaqbalu al-batila wa in qama alayhi alfu dalilin duk inda banna take in dai banna ce in za a kawo dalilai dubu akan wannan banna din ba zai karba ba to wannan shi ake cewa muwaffiq in abu gaskiya ne in yazo baya neman sai an ba shi dalili in ku banna ce in za a kafa mai hujja dubu akan wannan banna ba zai yadda ba in shi ake cewa muwaffiq yace ka Abi Bakar radiyallahu anhu kuma sai dana Abu Bakar Allah ya dade shi lamma dukiya da aka kira shi zuwa ga musulunci a ga sai amsa da dakar dukkan ba wani kokonto da nemo da hujja ba da kiran sa zuwa ga musulunci kawai ya karba to muwaffiq kenan ba ba neman wasu an ba shi wanda yi والفتيه شوق فتيه من يقبل الحق بالدليل shi baya karɓar gaskiya sai ka kafa mai hujja to fakihi kenan to da ka fakihi ke da wuyan lamari da haka to man jami Allah Allah ya kara masa yadda da za a tafi kaula da shi da muridan bai ta doka ga mun ba za ka tafi kaula duk fikihun ka ka ajiye shi a bayan gari ka aje fikihun ka in ka ce za ka shiga da kai za ka shiga ne a fakihi to fa za a tafi a baka to za ka ta ganin wasu abubuwa kai a fikihun ka ba haka bane ko kuma ba haka ya kamata a yi ba to da ka aje fikihun ka a bayan gari ka shiga to saboda aka shi fakihi shi komai sai an kawo mai sanda komai sai an ja mai sanda shi ba muwafiki bane to da komai sai an kawo mai sanda saboda haka ya ce yawa wani tafi bi tarbiri an jami'i tarbira wa hukuman ilita hurudan a muna nan kasashe na koma sun kama aha yace wal faqih wal faqih man yaqbalu al haqq bi dalil shi faqih shine wanda an kafa mai dalili wala yaqbalu al batila bi halin amma shi ma ta kowane hali baya karbar baya karbar banna wal munafiqu shi ko munafiki man yaqbalu ma yuqi ilayhi min ghayri bi ghayri hudan min Allah shi munafiki duk abin da aka ce mai kaza shi kana zai yarda shi ba ruwan sa ba ba shi ma ba ruwan sa da aka mai hudda ba an da an ce mai yinan to shi nan zai an ce mai yinan san zai to wannan munafiki ne saboda ga akwai muwaffiq akwai saki akwai munafiq shi wancan shine darajar ula wanda yake karbar gaskiya ba hujja wanda kuma ƙarya in za a kafa mata hujja da dalilai dubu ba zai karɓa ba shi ko wannan fakihi ko mai sai an kafa mai hujja amma shi ma baya karɓa bannan shi ko munafiki da an ce yinan yinan da an ce yinan yinan saboda aka ya zama mukallili yace wa idza laqul ladina amanu kamar inda yazo a cikin fadin Allah yake wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wato inda aka yi su inda aka yi su intaha yace kalamu shaykh zarruq wannan zancen malam zarruq ne wa alayhi man da bisa kan wannan magana sai kunna zumurin Allah ta'ala malamin murid murid ihtada ya buƙatu ila itizari min adam itiyani da dalil yana neman karɓar uzuri saboda rashin zuwa da dalili wa ra'ayan da janibin mutashakki don kulawa da janibin mai konkwanto awil munkar ko kuma munkiri li ulumi tariq ga mai musu ilimin zubaye kamar qarrarna kamar da muka faɗa kamar kamar qarrarna bi la la man alahu amma ba wani su wani ne muridi ne daga muridai as-sadiqin masu gaskiya al-musaddiqin masu gaskatawa al-madu'i hadha an-nazr wanda aka sa musu wannan tsari waqa tazkiratan wa tafsiratan lahum wato dan tunatarwa dan basirantawa gare ana magana ne ga ga wanda yake munkiri mai kokwanto ba muridin shehu tijani ba ido an da ga masa kace shehu tijani ya faɗa ko shehu ibrahim ya faɗa ko manzo Allah ya faɗa wannan shi baya kokwanto saboda ya san wanda za su faɗa din masu tsoron Allah ne ba za su faɗa abin da annabi bai faɗa ba to da ka duk abin da ya bi an ce su suka faɗa kawai alar ra'as wal ayn ya kafa ana magana ne kan wanda yake mutu shakki ko kuma ko munkiri amma ba yana magana akan wai muridi ba shi ba don tsoron tsawaitawa ba da duk abin da na faɗa sai na kawo mai hujja to ba akan ka kai muridin shi wanda na ji a akan mai kokonto da munkiri wanda zai wanda zai ji yace kama ba ففهمت كما يقولنا والله هو الموفق الله شيء من الموافقة ثم إلى النازم رحمه الله تعالى سلم مالا من منهج المريد لما ضمن هذه الأبيات الثلاثة والبيتين قبلها وتصدى يقنت أجتوع إن بيتي قد أكد بيت شديد سكباتا مدى منظومته سيه بأن وقتها هذه بما يحزنه da abin da yake sanarwa da jam'iha li jami'i wujuhil husni cewa wannan waka ta tattaro dukkan fusatun fuso fuskokin kyau wal kamali da kamala wa kana sha'anun nafsi yace to amma yana daga cikin sha'anin rai an tastash'ira at-ta'azuma wato ta ji wani irin girma wa tafakur da alfahari bima yunsabu ilaha idan aka dangana mata ita nafsu duk rai aka aka aka girmama aka wato mutum na son girma ina son a bashi girma to haka nafsu tana son duk abin da za a yi kaga an ba ta girma sai ba irin ta ba kamar ta haka nan take bima yusufu ila hadin zalika saboda abin da za a dangana wa nafsu fi zahirin hali a zahirin hali a bayyanan hali to don haka don jin wannan ne a ta malam sai zai bima yushiru da abin da yake sanarwa bi ta haƙiƙihi da sakankacewarsa bi wasfi ubudiyatihi da sifar ubudiyarsa cewa shi fa bawa ne wa yushiru ila ma huwa alaihi yana nuni zuwa ga abin da yake kai sai hakikatihi na daga hakikarsa min qusurihi ne daga takaituwarsa wa ajizi da gajiyarsa da gajiyawarsa wa ba'di da rauninsa wa zallatihi da tuntubansa salika fi zalika tariqa tadalli ya shiga a cikin wannan a hanya ta zurowa min hali ahli ta'rif daga halin ma'abuta sanin Allah ila hali ahli taqlid zuwa ga halin ma'abuta takalifi فقال رحمه الله تعالى في الله مدوكي سرشي ورضي عنه الله يدده سيشي وفي وربيتكم هذا إشي قباء ذكرت هذا مع العلم بأني لست أحد الندى وأنني استحدثت لكنني أرجو من اللطيف حفظي من الخطأ والتسهيل هكذا zai tura wancan magana da ya faɗa don kar a ce da ya ce laula makafati mai taɗaɗi lajitu bil mazkur bil dalil dan ka ce a ya yi ta'azimin kanka ne wannan abu da ya faɗa kamar ce duk abin da na kawo shi a wannan waka sai na kawo bayani wanda mun tsiri ko mota shakiki da ya ji zai zai gamsu to karka sa wannan magana da ya faɗa ko yana nufin ta'azum da tafakur ne a a dan karka sa cewa sai ce ma hada ma al-ilmi bil amma fa da cewa na san fa mun ba malami zane to kaga ya kore maka dan kanka dauka cewa wacce magana da da yayi kamar yayi alfahari da cewa yayi alfahari ne ba alfahari ne ba fatiha salatu fatiha fatiha salatu fatiha غير المغضوب عليهم الضالين ان اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح فاتح وعلى اله وصحبه وسلم صلاه تستوي لنا بها افضل التسليم تسليم نبينا محمد يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة سلام على المرسلين الحمد لله